بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته akamai da muka saba da mu ci gaba da karatun na alkur'ani mai sarki a wannan babban masallaci na kofar gidan mai girma sarkin nan ba yau biyu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1400 da 44 ko wanda ya zo daidai da 24 ga watan march 2023 gregorian calendar da izinin allah maɗaukakin sarki za mu ci gaba da karatunmu na alkura a cikin wannan sura mai albarka yau za mu tashi aya ta 30 har da biyu muna cikin kisan annabi nuhu alaihi salatu wassalam a lokacin da allah maɗaukakin sarki ya aika shi zuwa ga mutanensa ya yi musu wa'azi ya yi musu wa'azi ya yi musu wa'azi ya kira su zuwa ga hanyar Allah ya nusar da su akan abin da ya kamata su zama sun gino a kansa na rayuwa da addini amma kuma sai aka yi sa'a ba su yadda da wannan ba ya yi iyan kokarin su ya gamsar da su don su fahimta sai suka masa mummunan fahimta shine suke cewa bismillahir rahmanir rahim qalu ya nuhu laqad jadaltana fa akarta jidalana suka ce ya nuhu hakika kayi jayayya da mu akan wannan lamari kuma jayayyar taka ta yi yawa ka yawaita jayayya da mu kowa ya faɗa sai ka ce ba haka bane kowa ya magana sai ka ce ba daidai bane saboda haka ba mu yadda da wannan jayayyar da kake mana ba don haka fatina bi mata idina duk abin da kake mana alkawari na azaba ko na wuta ko na mala'iku ka zo mana da shi dan ba za mu yarda ba in kunta min as-sadiqina inda kai abin da kake faɗan gaskiya ne kana daga cikin masu faɗan gaskiya anan wannan aya ta nuna mana inda annabi Nuhu yake kokari ya kawo hujja wajen gamsar da su da kuma da suka fassara shi akan jidali ne kuma da yadda ayar take nuni cewa ya halatta a yi jidali amma da kokarin ko niyyar bayyanar da gaskiya idan haka ne to ya jidali ya halatta ya sha bamban da kusuma kusuma ita dama tashin hankali ne gaba daya amma jidali da tabbatar da gaskiya wannan ba daidai bane kamar da qur'ani ya nuna wala tajadilu ahlal kitabi illa billati hiya asan kada kai jidali da jayayya da musu da tattaunawa da ahlul kitabi sai dai akan abin da yake illa billati ya sai dai da niyyar da ta kasance ita ce mafi kyau kokarin bayyanar da gaskiya dan su fahimta wani lokaci idan kuna jayayya da su in sun ki fahimtar gaskiyar ma masu sauraro su akwai wanda zai fahimce ta shi yasa duk lokacin da ake irin wannan mutum ya tsokarin sa ya fitar da abin da yake kokarin fitarwa shi wanda kake musu da shi din idan ya ki karba kuma ta bayyana gaskiya a cikin masu sauraro wanda za su karba ta haka suka ce ba za su yadda ba ya kawo musu wato kenan hujja a ya kawo musu abin da ya musu alkawari na barazana inda ya har tsakaninsu da allah da gaske ke to mu ji malam قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين kala sai annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya ci gaba da ce musu inna ma yatikum bihi allah lalle kadai abin da zai iya zuwa muku da shi shine allah madaukakin sarki anan annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya alfani da wannan kalima inna ma saboda takaitawa a data hasarin cewa in ba Allah maɗaukakin sarki ba babu wanda zai iya zuwa muku da wannan saboda su a tunaninsu shi ne zai kawo to tunda shi zai kawo ya kawo fati na biyu ta idina ka kawo mana abin da kake mana alkawari sai ce masa a'a ai ni ba komai ba ne face ɗan saƙo ne na kuma inda saƙon wanda yake da hakkin ya kawo wannan yake kuma da ikon kawowa shi ne Allah maɗaukakin sarki shi ɗin ma kuma zai kawo ta ne in sha'a in ya yi nufin wato kenan kawo in ya yi wato kenan ya ga ya dace ya kawo din zai kawo ba tare da wani matsala ba kuma ko da Allah maɗaukakin sarki zai kawo kusancewa ma an tumi mu'jizina lalle ku kasancewa wato kenan za ku gajiyar da Allah maɗaukakin sarki ba anan wato kenan gani suke kamar abin ba zai iya yiwuwa ba don haka kamar za su kure nuhu alaihi salatu wasalam ne abin da ya faɗan ba zai yiwu ba tashi alkiyama to ya kawo ta man yanzu nuhu zai iya kawo tashi alkiyama ne tabbas nuhu ba zai iya kawo ba halakar ya kawo ta man yanzu zai iya kawo ba zai iya kawo ba amma sai mai da al'amarin zuwa ga me shi ce Allah madaukakin sarki shine kawai wato kenan zai iya kawo muku wannan kuma amma fa ku sani duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya zo yin kawo shi ma antum bi mujizina ku ba za ku iya gajiyar da Allah madaukakin sarki akan wannan ba yawwa ai wato kenan ma antu bi fa'itina ba za ku iya gujewa ko ku tsere ba wato kenan ai ma antu bi galibina bi kasratuhu ba za kuma ku ci nasara akan Allah madaukakin sarki saboda kun ga ku kuna da yawa ba li'annahum ajabu bi zalik saboda suna ganin ai sarkin yawa ya fi sarkin karfi to ba kullun ne sarkin yawa kan fi sarki karfi ba a musulunci muna da ayat da ta tabbatar mana da hakan nan kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira wani lokaci za ka ga jama'a 'yan kaɗan sun tafi sun ci nasara a kan jama'a masu yawa ta ka ba kullum ne sarkin yawa ya kan fi sarkin karfi ba to da ba za ku iya gajiyar da allah maɗaukakin sarki a kan wannan ba wala yan fa'uku wala yan fa'ukum nushi ina raddu an amsa lakum in kana allah yuridu an yughyikum وربكم وإليه ترجعون الله مدوكين تلك ce annabi nuhu sai ya ci gaba sau da bayani zai ce wala yafa ukun nusi nasihan da nake muku ai ma'ana iblagi washtihadi fi imanikum kokari isar muku da sakon Allah da nake yi da kuma wato kenan kokari da nake yi wajen ku yi imani duka wannan ba zai amfana da ku ba in ardu an an sahala kun duk lokacin da nake nufin zan muku wato kenan nasiha din me yasa da annakum la takbaluna nusan saboda ai ku ba ku karban nasiha don haka nasihar abin da yasa ba za ta yi amfani ba ba za ku karbe ta bane wato kenan ko kun fahimci gaskiya ne ko ba ku fahimci gaskiya ba wa za mu ma yadullu ala budlani mazhabul mu'tazila wal qadariyya yake cewa wato kenan ba zan ko na yi nufin zan muku nasiha ba zan iya wato kenan muku nasihan ta zama ta amfani ku ba saboda ba ku nufin karbanta in kana Allah yuridu an yabiya ku idan har Allah madaukakin sarki yana nufin wato kenan ya tabbatar da ku in Allah bai nufin shiryar da ku ba kamar wannan aya tana nuna cewa shari'a a hannun Allah madaukakin sarki take ya zo cikin hadisi na kudisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina kullukum dallun illa man hadaytuhu dukkan ku batattu ne sai dai wanda na shiryar da shi dan haka fastahadu ni ku nemi shirya ta ahadi ku zan shiryar da ku kaga kenan wanda Allah madaukakin sarki bai yi niyyar shiryar da shi ba in kana Allah yuridu an yi guyaku idan Allah madaukakin sarki yana nufin wato kenan ya tabukar da ku to lalle ni nasihan da zan yi muku wato kenan ba za ta yi amfani ba shine malai ke cewa wannan aya ko kuma wannan wato kidan ibara ta cikin wannan aya din in kana Allah yuridu an yughyikum in har Allah yana nufin ya tabukar da ku ba za ta yi muku amfani ba to wannan aya tana daga cikin abubuwan da suke karyata wato kenan aqida ta mu'tazila da kuma qadariyya da suke cewa Allah madaukakin sarki baya nufin abin da ba daidai ba Allah baya nufin batar da batacce ko halakar da halakakke ko kafirantar da kafiri Allah baya yin wannan saboda ba iradar Allah madaukakin sarki ne ba to sai gashi nuhu alaihi salatu wassalam yana cewa in kana allah yuridu idan har allah madaukakin sarki yana nufin an yabuye ku wato kenan ya zama ya tabukar da ku to kaga wannan ba za ta yi muku amfani ba mun fahimci wannan yau wa saura ka yi malai ce yana daga kuma bi ma yadullu ala badalan mazhabihim yana daga cikin abin da ke nuni bacin wata ke mazo in za a mu an Allah ta'ala la yuridu an yi ya asilasi wa la yakfiru kafir Allah baya nufi mai sako ya sako ko kuma mai kafirci ya kafirci dan haka wala ya guyi gawi Allah baya batar da bacacce sai dai shi bacacce ya bata da kansa kenan wa annahu yaf'alu bi zalika wa annahu ya fa'al zalika alhali kuma Allah madaukakin sarki yana yi haka don shi haka ce yasa suke da akida cewa in har Allah zai nufi mutum ya zama kafiri sannan ya kai zama kafirin kuma Allah ya azabtar da shi saboda ya zama kafiri kenan Allah ya zama azzalimi to da haka abinda suke capitalizer a kansa kenan sai suka ce wallahu la yuridu zalika fa Allah baya nufin haka faradallahu alaihim shine sai Allah ba da kuke tarke musu raddi da fada sai ke cewa in kana Allah yuridu an yughya ku in har Allah yana nufin ya batar da ku to ni ban isa ne muku amfani abin da zai amfana gurin ku ba ban isa na amfana da ku ba kuma ayoyi da yawa a cikin alkur'ani wato kenan suna nuni akan wannan suna misali yanzu kaga su mu'tazila da kadariya da basu yarda da wannan ba matsala ce wadda take kamanta tunda haka jamhur na alisunatul jama'a suka tafi a kai kuma aqidar mu'tazila da kadariya akwai shaidanci mai yawa a cikin sa to shugaban su shaidan shi da kansa yake cewa Allah rabbi bima agwaitani ya Allah a dalilin tabukar da ni da kai kaga kenan shi shaidan ya yarda cewa Allah madaukakin sarki bai ne shi yadda shi ba to haka kitan rabbi bima agwaita ne daga in kaga mutum ya bata Allah barkaki sarki ta bukar da shi in kaga mutum ya shari'a Allah barkaki sarki kamar yadda muka tace wannan hadisi na kudusi Allah madaukakin sarki yace kullukum dallun illa man hadaytuhu dukkan ku batattu ne sai dai wanda na shiryar da shi dan haka fastahadu ni ku nemi shari'a a gare ni kenan kaga in har shari'a hannun Allah take kuma Allah da kansa yace mu nemi shari'arsa yana daga cin abin da ya kamata ya zama lazimi a cikin rayuwar dan adam kullum yana neman Allah ya shirye da shi don haka shi ya samu gabata mu zaka jin suna addu'a suka ce Allahumma hadina fi man hadaita Allah ka shirye da mu cikin mutanen da kake shirin su wata wallana fi man tawallaita Allah ka jibi lamuran mu ka dafa mana cikin wanda ka jibinci lamuran su wato kenan ka dafa musu ko to saboda haka neman shiriya ya zama wato kenan wajibi akan abin nan don haka wala mafi salahun ba makawa dole su karbi wannan tunda ce in kana Allah yuridu an yughyikum in Allah ya nufin ya tabukar da ku to ko nayi nasiha ba za ta amfani da ku kuma wannan yana nuna cewa hakan wanda shari'a ba za ta same shi ba duk nasihan duniya ba za ta masa amfani ba da haka wani lokaci idan ka ga mutum ana masa nasiha baya dauka ana gaya masa gaskiya baya yadda to ka gare la Allah yana daga cikin wanda Allah ba da kuke suke bane shi da su don haka sai a bashi wannan shi yasa za ka ga annabawa suna da 'ya'ya wanda sun ki karɓi maganarsu allah maɗaukaki suke bene shi da su ba salihan bayi manyan manyan bayan allah malamai sai suna da 'ya'ya wanda ke allah maɗaukaki suke bene shi da su saboda shi ne yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayy allah yana fitar da rayayye daga macece yakan fitar da macece kuma daga rayayye zaka ga mutum kafiri ne amma ya fi malami haka dana faruwa sau da yawa yau da ka kuma malami ya haifi da kafiri hatta annabi zai iya abin nan akwai wani mutum da a garin na wani kirista ana ce masa friday yana aikin walda babansa musulmi ne yaka zo har nan garin har nan garin ya zo ya kwana biyu ko uku haka ya tafi abu san yanzu zai shiga cikin musulmi ya sallarsa da komai da gemunsa da tejo da kaga shiga ga sifar mutumin kirki amma friday fa eh a taron da ya taba cewa zai musulunta aka zo aka gaya min inje ni na je na ɗauki allah ji ƙare mai ilimin malar yaya muka tafi gurinsa sai ya ce wai zai shawara wallahi shagonsa muka je ni wai yana ɗauki maimakon ma inje da harakin limbashi na ci bari ɗauko iyaye musu zo su ko zai ga abu mun ɗauki na je ta gabawan allah nan a da zauren zama muka kawon ya muka tafi ya ce wallahi wai zai shawara shawarar da bai yi ba kenan har ya bar gari kuma an ce ma ya mutu akan wannan abin haɗin kan wannan akida din ta kafirci saboda haka Allah madaukakin sarki shirya a hannunsa take ta muje malam in kana Allah yuridu an yughwiyakum ko eh huwa rabbukum lalle Allah madaukakin sarki shine ubangijinku dan haka fa ilaihi al-ghwa tabukarwa ma zuwa ga Allah madaukakin sarki take wa ilaihi al-hidayah shiriyar ma ga Allah madaukakin sarki take wa ilaihi turja'un sannan kuma gare shi za ku koma ranar tashin alkiyama wannan kuma da Allah ya ce gare shi za ku koma a cikinsa akwai tahadidi akwai kuma wa'idi akwai wato kenan barazana akwai kuma wato kenan zare ido cewa ai gare shi za ku koma ko duk kuna abin da kuka dama ko to shikenan ai wallahi za ku koma ga Allah din za mu tafi ai mu gani kaga akwai wato kenan barazana am yaquluna am yaquluna iftari قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون Allah madaukakin sarki ya ce am yaqulu naftarahu ko dai suna cewa wai shi Nuhu alaihi salatu wassalam shine ya kirkiri wato kinan wannan ko kuma wannan jimla ce itiradiyya ana magana annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yanzu wannan kidabin ya dawo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko mutanen makka suna cewa iftarahu annabi shi ya kirkiri wannan alkur'ani ai ya nuna nabi sallallahu alaihi wasallam iftara Allah zane ifta'ala ko kuna ganin ai shi kirkiri wato kenan halittar alkur'ani min kibali nafsihi ta bangaren kansa da abin da yake barawa dangane da wato kenan kissan annabi nuhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nuhu kaza kaza kaza wannan labarin da yake barawa ko shi ya kirkiro shi ne da kansa ma yazo yake ta kawai zuba mana wato kenan ta gizo da koki duk abin da yake bada cikin alkur'ani kirkiran sa yayi ko kuma haka yake to shine sai Allah madaukakin sarki ke kullahu ya muhammad ka ga ya musu ya muhammad iniftaraituhu inda ni muhammadu ni ne na kirkiri wannan alkur'ani ko kuma a'a wannan kisa wato kenan ta annabi nuhu da nake ba ku labari a ce ni ne na kirkiro ta ni ta gan aiktalaktuhu ni ne na kirkiro ta wafta altuhu ni ne na kagota yana nufin wato kenan ko wahayin ko kuma abin nan to kusancewa alayya ijrami to fa alayya idrami lalle wato kenan fa alayya idrami wato kenan laifina yana wato kenan kaina zulubina yana kaina fa alayya idrami lalle laifina yana kaina ai ikabi ijrami azabar wato kenan laifi na na kira in kuntu muhikkan in dai har na cancanci a mana azaba Allah madaukakin sarki zai min azaba fi ma a kudu cin abin da ke faɗa lakum a gare ku wato kenan a wajen ikabi saboda haka wa ana bari umima tujrimuna amma idan ku ne kuke da laifi to fa ba ni ba wannan laifin naku ba ruwana da wannan laifin sannan kuma wato kenan laifin ku yana kan ku to mu je
wa uhiya ila nuhi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qadaman fala tabta'is bima kanu yaf'alun Allah ba da gidan ce wa'uhiya ila nuhi shikenan sai Allah ce sai muka yi wahayi aka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu aka ce masa annahu yanda lamarin yake ya kamata ya lura da wannan annahu yanda lamarin yake lan yu'mina min qaumika babu ko wanda zai sake yin imani a cikin mutananka illa man qad amana sai dai wato kenan wanda ya riga wato kenan ya imani shikenan shine zai abin nan a cikin mutanen ka zuba da zai sake imani kuma wannan wahayi aka yi masa aka gaya masa ba wanda zai sake imani illa man kada amana sai dai wato kenan wanda ya yi riga ya imani da haka bayan ga masa wannan an maga masa wannan sai ko Allah madaukaki sai ya sa hankalin sai ya tashi da haka malam da haka kica da da alaihim sai musu mumuniyar addu'a mumuniyar addu'a ya musu alaihim lamma ukbir bi hada lokacin da aka bashi wannan labari da ya daga nan sai ya ce rabbi la ta zan alal ardi min alkafiri na da yara babu wanda zai sake imani ya Allah duk wani mutumin da ya isa mai gida a duk duniyar na fadin duniyar nan karka bar shi ka halaka kowa kawai rai ya bace kenan ko la ta zar alal ardi min al kafirina da yaran to me amfanin barin su innaka in ta zama yadullu ibadak tunda su ba za su musulunta ba to ina jin tsoron yan wanda suka musulunta ma za su halaka su za su watar da su za su je su janye su saboda haka kawai yanzu a ja layi kawai tsakanin wa'annan da wa'annan kawai innaka in ta zama yadullu ibadak wala yadullu illa fajiran kafara ƴaƴan su ma fajirai ne annabi nuhu alaihi salatu wasallam ya samu garanti daga wurin Allah madaukakin sarki cewa ba za su imani ba don haka shi yasa yayi wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba a yi masa wannan alkawarin ba mutanen ɗaifa me yace musu yace Allah in mutanen nan ba su karba ba Allah madaukakin sarki ka fitar da wa'ansu a cikin zuriyar su wanda za su karba haka kuma ya yi faru wanda suka karba cikin sun karba wanda ba su karba ba Allah madaukakin sarki ya yau za ka je ɗaifa ba za ka samu kafiri ba kafiri kwaya ɗaya ba za ka samu ba a cikin ɗaki ba tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam da duniya da saqif suka zo suka karbi musulunci musulunci ya zauna a cikinsu sau ɗaya da aka samu wani wanda ya fita a cikinsu muktarar sakafi wanda ya da'awan annabci da aka gama da shi shikenan har yau zakifawa babu wanda ya sake cewa wata kidan shi wani abin ne sallah ake yi lokaci biyar wata kidan a cikinsu wani gwamna yake cewa abin da sa annabi nuhu ya yi musu wannan addu'a din shine lallako taro yake yi wani mutum ya zo da ɗansa sai ɗan ya ce masa a ɗaga ni in gano shi aka iya ɗauke shi ya ɗora shi akan kafaɗarsa yaron ya hango shi ta cikin jama'a wancan shi ne nuhu ya ce baba mai komin dutse ya mai masa dutse ya wurga jifa sai doke shi a nan gurin sai jini ta haka sai annabi nuhu alaihi salatu wasalam bayan an yi masa wani yana tunanin me yake kai har ga haka allah ya ce masa ai ka sani daga annahu lan yumna min qaumika illa man kad amana daga yau a cikin jama'ar gaba ba wanda zai sake imani sai dai wanda ya riga ya imani wanda suka yi imani ka sami su amma Allah da basu imani ba ka sake samu su ba kuma dan haka shine sai musu mummuna da ceto in haka ne Allah madaukakin sarki ya halka su gaba daya sai Allah madaukakin sarki ya ce masa bala tabta iz bima kanu yaf'aluna kada ka ranka ya baci kada ka shiga damuwa kada ka shiga ba'asu damuwa da tashin hankali da bakin ciki ko ai falataktan ma kada bakin ciki ya lullube ka bi halakihim a dalilin wato kenan halakan wa'annan hatta ta kuna ba'isan har ka zama ka shiga cikin damuwa au hazinan ko kuma bakin ciki don haka kar ka sa damuwa a cikin zuciyanka za a halaka su shine wannan yauwa kar ka damu cikin abin da suke aikatawa kar ka damu ko cikin abin da zai faru da su kenan to mu je واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون الله مدوكاكين sarki yace ma annabi nuhu alayhi salatu wasalam wasna fulka lalle ka je kai kwalakwale yanzu kai addu'a ka ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara haka ne to halakanta na zuwa amma ya in ta halakan ta zo kai zaka fita a cikin halakar saboda yin halakan ta zo za ta zai abin da za ta shafi kowa da kowa ko idan musiba ta zo ta ummul asi as-salih wa talih to amma kai ga satan an sa yanda zaka yi shine ka je kai kwale-kwale a cikin kwale-kwalen Allah zai tsayar da kai wasu ne lulka ka je ka aikata wato kenan kwale-kwale don haka masu tarihi suke cewa annabi nuhu alaihi salatu wasallam ya je shari jeji ya shuka bishiyoyi suka girma ya gyaggyara su ya feffere su ya feffere su ya gyara su ya yi kwala-kwala ta haka ya samu ya dauki shekara wasu suka ce shekara biyu wasu suka ce shekara ashirin wasu suka ce shekara talatin gwargwadon da yadda abin da amma ala ayi halin da allah madaukakin sarki ya wuce shi ya je ya yi kwale-kwale kuma ya ji ya nemo icen kwale-kwalen ko ya kuma yi kwale-kwalen kwale-kwalen ya bubuga kusosi ya daddaure ta da igiya ko yawwa wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur yawwa mun halarci shi mun mun dauke shi akan kwale-kwale wanda aka yi ta da allina ma'ana da falanki falanki falanki falanki da kuma kusoshi wanda ake bugawa a jiki ko kuma igiya dusur din nan zai daukan kusan da ake buga tsakanin katako da katako ko igiyar da ake daurewa da dabara domin a wannan lokacin kusa ba ta da yawa don haka dole sai an hada da igiya Allah madaukakin sarki ya ya ce masa yayi wannan to shi bai iya kwala-kwala ba don bai san kanta ba garin su ba garin kogi ba ne wasu masu tarihi masu kica lokacin ba ma koguna a duniyar don haka ya ce to ya za a yi Allah madaukakin sarki sai ya ce masa bi a ayunina ka je ka yi wannan din akan idanmu don haka sai Allah ya kawo mala'iku suna taimaka masa in hannunsa zai goce sai su tura hannun in hannunsa zai goce sai su tura hannun aka ce masa ya yi wannan kwale-kwalen a kan wato kenan sifar wani tsuntsu da ake kiransa ju'u-ju'u saboda haka sai ya yi wannan kwale-kwalen tare da wato kenan taimakon mala'iku wa wahayina da wahayi mu cewa ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi hakan nan annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya yi kwale-kwale ya ajiye ta yana jira ya ga ko mai allah maɗaukakin sarki wato kenan zai yi don mu je malam Allah ce wala tukhadibni sannan lokacin da halaka ta zo ta kada ka nemi alfarma a gare ni bil ladina zalamu cikin duk mutum da su mutane suka zalunci kansu duk wanda ba su yi imani da kai ba idan halaka ta zo ta yanzu kai kace rabbi la tazal alal ardi min kafirin da dayyaran ko to idan halaka ta zo karka ce kuma yanzu kana neman alfarmar wani Allah ce wala tukhadibni fil ladina zalamu saboda me innahum mugrakun innahum mugrakun wannan a balaga ana kiranta abin da ko itirasi ne ko menene to da Allah ce masa wala tuqadi bi fil ladina zalamu karka ce karka nemi alfarmata karka ce min komai karka mun magana akan wanda suka zalunci kansu nuhu alaihi salatu wasallam zai tafi yana ta tambaya a zuciyarsa to kuma me zai faru da su za su musulunta ne za a yafe musu ne za a bi Allah ce musu a indahum mugraku yawwa saboda kai magana ka cusa mutum a cikin wani tunani kuma magana ko kuma ta kunshi ansar da tunanin nasa zai iya zuwa da shi shine aka yi nan gurin wala tu gadi bini fil ladina zalamu idan atu ne zai faru da su kuma ma za su yi zalimin za a halaka su ne za a tsayar da su ne za a bar su ne za a yi menene me da sauransu ko za a karbi tubar su sai Allah ya ce a innahum mugrakuna saboda haka sai ta zo tare da azza ai wala tadlabu imhalahu karka nemi a jinkirta musu fa inni mughriqahum ni Allah madaukakin sarki zan ga zan wato kenan dilmiyar da su don halakar da su kenan to mu je malam wa yasna'ul fulk in ka ne wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru min قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون الله مدوكاكين سركي ce wa yasna'ul fulka sai ga nuhu alaihi salatu wasalam ya zo yana yin abinan wannan kwale-kwale yana gyara wannan yana daurewa wannan yana daurewa yana abinan kadafi ka yasna sai ya zama yana ta aiwata yana zai ribin aslam yake cewa makasa nuhu sallallahu alaihi wasallam mai ata sanatin ya garsu shajara ya yi shekara ɗari yana shuka bishiyoyi wa ya tsawo yana yanke ta yana gyaggyara ta yana hadawa saboda ai kwale-kwale da yau da zai dauki al'umma ne ta nan su Allah ta'ala ala wasu kuma sun ce shekara biyu wasu sun ce kaza kaza da sauransu akwai dai maganganu masu dawa da ba za mu shiga cikin su ba annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya yi kwale-kwalensa a wannan lokacin a lokacin da yake yin wannan kwale-kwalen wato kenan sai ya zama idan sun zo su sai su rika masa izgilanci wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi duk lokacin da aka sami shugabanni daga cikin mutanansa sun zo za su wuce same shi na aikatawa sakiru minhu sai su yi masa izgilanci izgilancin da za su yi masa wato kenan kaman habaici kaman ba'a kaman menene na farko suna ce masa kai ba kai ba annabi kake magana akan sabon me yasa kuma ya kawo ka zuwa garin kwale-kwale wasu kuma su tambaya sa garin nan babu kogi me amfanin kwale-kwale me amfanin da me hikiman sa wasu kuma su ma san kwale-kwalen ba to me wani kuma yake yi yana yin kaza ne a to me yanzu kuma me an fa'idan yin wannan saboda an ce bayan ruwan tufa ne ya ci duniya bayan ya janye to a nan ne inda ya kokore ya kuren ya aka samu teku inda kuma dan kananan gurare ne aka samu jadawil shine ko koguna da sauransu da sau duwana bayan dufana ne tekunan nan da muke da su tunda dufanan an ci ya cinye duniyar gaba ɗaya to daidai lokacin wasu ma ba san me kwale-kwale ba ba san ma me amfanin sa ba sun ga yana yi kuma kaga yana bata lokacin sa don haka shi yasa suke masa wato kenan izgilanci akan wannan sakiro minhu sai su yi masa izgilanci wannan kuma kamar ya zama sunna ce ta waɗanda ba su karbi sakon annabawa ba a kowane lokaci duk abin da kai ba su fahimce ka ba sai su maka izgilanci sai su maka izgilanci annabawa da yawa duk an yi musu haka hatta annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsallake wato ke na izgilancin mutanensa ba don zai yi magana su ce yanzu ya koma tatsuniya ya magana su ya koma bokanci ya magana su ya koma duk yana daga cikin nau'i na na izgilanci da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kullama mara alaihi mala'un min qaumihi sakiru minhu shi kuma annabi nuhu alaihi salatu wasallam sai ce ha in taskaru minna in dai izgilanci kuke mana to shikenan min fi'ilina saboda wannan aiki da mafi ilar na liyoma saboda abinda muke aikata yau dinnan da kuke ganin da sabina da gurin kwale-kwale ba ina na skar minkum wallahi mu ma za mu zo za mu rama wannan izgilancin da kuke mana gadan gobe inda garki lokacin dalmiya da ruwa zai zo shi zai dilmiyar da ku gaba daya a ranar mu ma za mu rama wal muradu bi sukariya kuna al istijhal shi da wata kenan sun dake hijahi ne suna nuna wautarsa da yake bata lokacinsa ai wannan bai san ma abin da ya kamata ya bata lokacinsa a kai ba ko yawa ma'anin wannan kuma shi da kyauke nan latar sajiluna kuna mana izgilanci a karku gaggawa ko ba ku bayyanta abin da muke ba a karku daga hankalinku yana nan tafiya don haka fa inna mu din ma za mu zo mu lokacin da nasta jahalukum za mu ga nuna muku jahilcinku o yanzu kuna nuna mana jahilcin mu lokaci yana zuwa mu ma za mu nuna muku jahilcinku don haka kenan duk mutumin da ya karbi da'awa ta manzanni haƙuri yake ake bukata yi yana bukatar lokaci ne zai zo abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun kasance yan kadan ne abdullahi ibn mas'ud yana cewa na ga kaina ɗaya daga cikin mutum shida da suka musulunta a duk duniyar nan kenan mutum biyar suka riga shi musulunta a lokacin babu irin halin da su shiga ba babu irin kuncin da su shiga ba babu irin walakancin su amma suna jiran lokaci wani sahabi yake cewa mun kai lokacin da aka kaurace mana mun kai lokacin da ganyen bishiyoyi na gurin masu da muka cinye don da ake cin nan ba a ci saboda yunwa saboda an kauracewa musulmi da kabilar quraish gaba daya ba za a sai kayan su ba ba a sayar musu ba ba za a yi komai na mu'amala da su ba ce na je ina fitsari sai ji ya fada akan wani abu ba akan kasa ba sai na duba sai na ga fatar wani mushen dabba ne da ya mutu na dauka da je na wanke shi na gyara shi aka yi mini miya muka ci saboda abin yace amma yanzu mun waye gari a cikin iyaka mu da muka shiga wannan ba wanda bai zama shugaba ba wani ya zama gwamna wani ya zama komanda na rundunar yaki wani ya zama kuma dukiya ya mun zama har muna tona kasa mu binne ta a tare zinariya tona kasa abin ne saboda babanki a lokacin da haka daga baya Allah madaukakin ya wadata su da dukiya ya wadata su da da abin nan sun je sun samu kunuz da kisra da sauransu kam tarakum min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa namatin fi haka baki hina kazalika wa rasana kaman akarin to saboda haka lokaci ne ake jira abinda ake bukata ga mutum shine ya zama yana da yaqini tsakaninsa da Allah da ya halice shi yana da yaqini akan wato kenan abinda aka dora shi akan sa wato kenan na imani فسوف تعلمون كو فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم الله مدaukakin sarki ce fasawa ta'lamuna nuhu ka gaya musu da sannan za ku san man yatihil azabu wane ne azaba za ta zo masa mu ne ko ku yukzihi ya zama wato kenan ta abin din ta ta kunyatar da shi za mu iya daukarsa a matsayin ta'adiya wato kenan da sannan za ku san wane ne azaba za ta zo masa ko kuma da sannan za mu dauke shi a istifhami da sannan za ku san cewa mu ne ko ku ne azabar za ta zo masa na farko zai iya zama wato kenan wanda azaba za ta zo masa za ku san shi na biyu zai iya daukan alawajin istifham shine wai mu din ne ko ku ne waye azaba za ta zo masa yawwa na biyun yana nuna kamar tsakanin mu da ku wancan kuma yana ce za ku san cewa ku ne azabar wato kenan za ta zo muku wallahu ta'ala alam wa sawfa ta'lamu man yatihi al'azab da sannan za ku san waye azaba za ta zo masa yukzihi za ta zo ta kunyatar da shi za ta zo ta kunyatar da shi kuma abin da ya faru kenan lokacin da azaba ta zo ta kunyatar da su sun shiga kunya wa'anda suka daga ɗayansu a cikin taro suka jefi annabi nuhu alaihi salatu wasallam sai ga sun zo suna daga ƴaƴan nasu ruwa yana ci yana ci har ruwan ya zo shi ya cinye su kuma ya cinye ƴaƴan suna ji suna gani yanzu ba su ba su hadu da kunya ba nuhu alaihi salatu wasalam kuma a lokacin da shi da mutanansa suna cikin kwale-kwale ba abin da ya daga musu hankali hankalinsu a kwance kamar wanda ya mari dpo saboda haka za ku sani daga baya hatta iza حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نهبل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل Allah madaukakin sarki ce fa so mata alamuna man yati al'azabu wa yahillu alaihi wa yukzihi ko wa yahillu alaihi azabun muqim za ku san wanda azaba za ta zo masa ta kunya tashi za ku san kuma wane ne yahillu alaihi azaba azabun muqimin azaba wadda take wato kenan in an ce ka menene eh an ce ka aqama fulan ai aqama aqama fulanun fi baladi kaza wane ya zauna a gari kaza ko to azaba muqim azaba da in ta zo za ta zauna ba za ta tafi ba yawwa wane ne azabar mai zama ta dindindin za ta zo ta same shi wato kenan in azaba ta zo ta kama shi ta kama shi duk mutum da ya mutu kafiri ka ai shikenan ya tafi ko babu rana babu lokacin da zai azaba ba za ta ba za ta abin nan ba in ya shiga wata ya shiga wata dindindin har abada to shine za ku sani wani ne azaba wadda take za ta zauna da'iman ai da'iman yuridu azabal akira yana nufin wata kenan azabal lahira wai azabal lahira za ta za ta kan masa yau ina nuhu alaihi salatu wasalam ina wa inna mutana sun tafi daraju kamar darajar kurunu sai Allah ce hatta idza jaa amruna hakan na ake jayayya tsakanin nuhu alaihi salatu wasalam da kuma mutanansa ya fada su fada ya fada su fada shi bai bi su ba su ko ba su bi shi ba ko yawwa menene menene qul ya ayyuhal kafirun la ta'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum ko wala antu a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum sadaka ku ba za kuna nan gunu ina nan shi nuhu bai hakura ba su ma ko ba za su haƙura su bi ba haka ake hatta idza jaa amruna har sai da lamarinmu ya zo mana sai da ya zo musu lamarinmu da ya zo shine alaka din da aka yi alkawari har sai da lamarinmu ya zo wa fara tanur sai ya zama wato kenan a wurin tanur ta fara wato kenan zabarbaka in an ce fara yana ne algiliyan tafasa tafasa tafasa na kuma zai iya zama hissan au ma'anan yanzu kawai misali laraba suna da wata magana wanda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam abusa aka fara jin wannan kalma haliyal wadisu idan ana yaki idan yaki ya rincabe sosai bahaushe kan ce yaki ya rincabe ba larabe sai ce haimiya alwadisu wato kenan kamar yaki ya zabarbaka kenan tana kaga zabarbaka anan wato kenan ma'anan ne ko amma tukunya ita zai aka san take zabarbaka to yan ce tanda ta zabarbaka faratan nur tanda ta zabarbaka wato kenan ta fara zabarbaka kenan zai iya daukan tandar da ake soya masa din ruwa zai bullo a gindinta ruwa kuma da ke zabarbaba keke ko kuma zai iya daukan wato kenan matsala ta zo ta wadda take ta sha kansu sun rasa inda za su haɗu ma'ana ya rincaɓe musu abubuwa sun rikice bakin zare ya rikice gaba da sun rasa ta inda za su kama wannan yanayi ana kiran sa fara tannur mun gane wani saboda tannur tana da ma'anoni da yawa tannur zai iya ɗaukar sunan wuri wasu malamai suka ce daga cikin tabi'ai ko da suke cewa tannur ɗin wani guri ne da ake sallah a kufa kuma lokacin kaga da ake magana nan kufa mata da zama gari ba amma Allah madaukakin sarki ya keɓe gurin da wani guri da za a yi masallaci a gurin wannan guri shine tannur kuma ruwa ya fara bubbuga ta nan to suka ce a ita kanta matar Annabi Nuhu alaihi salatu wassalamu tana da tanda wani tanda da dutse aka yi ta saboda wannan abin nata ne a gugindin abin ya fito suka ce a cikin ainihin tandar masan ne sai ga ruwa ya kamata ce mayi ne a ciki sai ga ruwa kuma ruwan yana zabarbaka kuma yana tashi wato kenan ala ayi halin kowace ibara muka dauka a ciki yana nufin wato kenan dai hankali ya tashi kenan ko yawwa da haka malamai sun samu sabanin fahimta ko sun ƙari juna da ma akan ma'anan tannur akan abubuwa guda bakwai na farko suka ce annahu wajhul ard tannur din wani guri ne a ban kasa wanda yake wato kenan wal arabu tusammi wajhal ardi tannuran haka filin kasa ma mutane suna kiransa tannur to in aka samu wannan guri da ake kiransa tannur ya zama ruwa na bubbukuwa kuma tafashashe to kaga wannan zai zama wata kenan zai iya daukan wannan ma'ana hakan nan abdullahi dan abbas ya faɗa haka ma ikrim ya faɗa da imam zuhuri da sufyan ibn uyayna wa zalika annahu qila idza ra'aita idza ra'aita al-ma'a ala wajhi al-ard in kaga ruwa haka kawai yana bulbulowa a ban kasa yana bulbulowa kuma da bashashen ruwa to farka anta wa man ma'aka yanzu lokaci ya kai nuhu alayhi salatu wasalam da kai da mutanen da suke tare da kai to ku hau cikin kwalkwalon ku ku zama kasa tana bulbulowa da ruwa eh to ku hau maza maza ciki ku zaman ku wannan shine da na biyu suka ce annat tanur khubzul alladhi yukbazu minhu abinda ake ana nufin tandar da ake yin wato kenan waina a cikin ta to shi ma zai iya dauka wato kenan ma'anar tanur gaba da muka dade akwai fuskoki sun kai wato kenan guda bakwai wanda ake fassara tanur to idan haka ta zo kulna sai muka ce masa ahmil ka dauki fiha a cikinta min kulle zauje ne ko nuna tsallake wani eh na tsallake? yawa eh baka ce masa eh mil fiha min kulle zauje ne isnaini ka dauki kowane dangin halitta wato kenan zauje ne isnaini an ce zauju wato kenan zauju guda daya zauje guda biyu a larabci yanzu mijin mace za a ce masa zauji fulani ita mata za a ce mata zauji fulani ko a ce zauji fulani duk yayi saboda haka kowane halitta ka dauki namijinta da na macenta da namijinta da ta macenta haka za ka dauka kowane min kullum zauje ni isnaini mun gane wannan ya yake nufi kenan namiji to to mu dauke shi haka kowace halitta sai a dauki namiji sai a dauki mace sai a saka ko min kullu zawjaini isnaini yau to idan muka makaranta shi min kullin fa zawjaini isnaini akwai kira da suke cewa fa menene ahamil fiya min kullin zawjaini isnaini to sai karfi menene tanwini akan rabina din ko kullu hamil fiha min kullin zaujaini sunaini daga kowanne dangi biyu kenan daga wannan halittar sai a ɗauki mace da namiji da mace da namiji guda biyu sai a saka maza biyu mata biyu ya fi da haka in ya zama mai amfani da kullum ko kuma still da mana akan mace ɗaya da namiji ɗaya yau ina son fahimci wannan kira'ar kul na hamidda min kullum zaujaini sunaini akwai kira'ar da ta zo da wannan saboda ala'ayyar halin dai kusan kowace halitta da ana son a dauki wato kenan mazansu da matansu ko yawa haka nan Allah ba da kukin sarki ya umarci abin sai ce masa wa ahalaka sannan ko zaka dauki iyalanka bayan ka dauki kowa sai ka dauki iyalanka ko ai wa hamil ahalaka iyalanka ma ka dauke su illa man sabaqa alaihi alqawlu sai dai wanda Allah kaddara ya riga ya rija a kansa wanda zai karanta wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam kita inna ahadakum la amala bi amali ahli an-nar hatta idza ma ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu alaihi al-kitabu to yasbiqu alaihi al-kitabu da wannan allan kaddara zai rinjaye a kansa to yanzu a cikin iyalanka akwai wanda allan kaddara ya riga ya rinjaye a kansa dan haka shi ba zai yi imani ba to shi din ba za ka dauke shi ba me yasa ba za a dauke shi ba saboda an toge shi wa ahalaka illa man sabaka alaihi alqawlu ko yawwa da ka dauki kowa ka dauki iyalanka sai dai wanda maganar Allah kaddara ta riga ta hau kansa to shi ba za ka dauke shi ba ka bar shi kawai wato kidan ya abin nan da wasu suna fasara cewa wa ahalaka illa man sabaka kuma zai halaka za a halakar da kowa sai dai wanda sabaka alaihi alqawlu wanda tikinin magana ta rinjaye a kansa shi ba zai halaka ba shine iblisu Allah ba da kwakin sarki yake masa innaka minal munzari munzari na ko kana daga cikin wanda za a saurare su to haka shi ba musulmi ba ne bai imani da annabi nuhu alaihi salatu wassalam ba amma fa zai shiga cikin kwale-kwale dole don in bai shiga cikin kwale-kwale ba sai ya abin da haka wasu malaman tarihi suke cewa da annabi nuhu ya dauko wurin kai agwagi ku fara shiga awaki ku shiga shanu ku shiga mai an fara sa agwagwa an kare da jaki shiga jaki ya yi titir ya kasa shiga kai shiga jaki ma da ya titir ya kasa shiga ai sheshe dan ya kama bidin sa ya rike gam wace kai ko tare da shaidan kake ne baka san shiga ni ka shiga kawai shikenan sai suka shiga da shi da shaidan din ana cikin tafiya sai gashi yana rera waka yana rera waka ka san shaidan sun zama waka yanzu ta zama an musuluntar da ita sosai har da kiɗe-kiɗenta duk an dada su cikin musulunci saboda a daɗaɗa gamsar da mutane saboda haka ce ba to kai a kake mana waka a cikin wanda a shaidan ne ma me ya kawo kai ce a to to fita fita wallahi ba gudun zama ke Allah ya ka dauke ni to hakan nan dai da haka dai aka tafi da shi illa man sabaka alaihi alqawl ko wa man amana da kuma duk wanda suka yi imani bayan iyalanka amma a cikin iyalan naka banda man sabaka alaihi alqawlu sannan kuma zaka dauki man amana wanda suka yi imani waɗanda ba sa cikin iyalanka musulmi da suka zo suka bi ka kenan su ma sai ka ɗebe su kuma sai ka ɗebe su amma sai qur'ani ce wa ma amana ma'ahu illa qalilun babu wanda ya imani da annabi nuhu alaihi salatu wasalam sai yan kadan abdullahi dan abbas Allah madaukakin sarki da yake cewa amana min qaumihi samanuna a cikin mutanen sa mutum takwas ne suka yi imani zamanuna insana mutum na mutum tamanin kai ko zamanuna sorry mutum tamanin daga cikinsu akwai salasatin min banihi mutum uku a cikin ƴaƴayensa shi nuhu alaihi salatu wasalam na farkonsu shine samu na biyu hamu na uku kuma ya fi su mun fahimci wannan samu da hamu da ya fi su wannan ƴaƴansa ne guda uku wa salasu kana'in lahu da kuma sarkunansa guda uku matan wayannan kenan ko da matar samu da matar hamu da matar yafi su sadaka su wayannan su ne wanda suka yi imani da shi wala ma karaju min al-safinati banaw qaryatan bayan nan da Allah madaukakin take tsere da wannan kwalakwalan sai suka sai suka hada sai suka gina gari wahil yawm tud'a qaryatu samani dan haka wannan garin har ya zuwa yanzu tana nan garin yana nan ana kiransa garin mutum tamanin ganin mutum tamanin kuma nan cikin wajen siriya take a wani gari ana kiran kusa da wani gari babban gari ana kiransa mausil a wannan gurin wata kenan take don haka allah maɗaukakin sarki ya tserar da wa'annan da annabi nuhu alaihi salatu wa salamu da wato kenan abin akwai kisan da take cewa allahu alaihi bisi hatiya a cikin 'ya'yan nasa shi hamu din shi ne a cikin kwale-kwalen ana tafe a cikin kusa an yi kwana da kwanaki wadda watanni maka an yi wajen watanni a ciki akwai lokacin da ya sadu da iyalinsa annabi nufa alaihi salatu wasallam bai ji daɗi ba sai masa bakar abin bakar addu'a yar gajeriya fa amma da haka sai zama mata san tashi aifa sai ta haifi ya ce masa Allah bakanta zuriyanka kawai sai dan ta tashi aiwa ta tafi bakin mutum da ya ta tafi bakin mutum da aka mu do gaba daya wakake zuriyar hafu ne yace kuma ƴaƴanka gashin kansu ba zai wuce iyaka kunnan su ba da haka namuna matan mu gaba ɗaya gashin mu iyaka ne wallahi Allah wannan kisa ce Allah Allah sai hati hak ala ayi halin da ana cewa samu shine uban uban larabawa ko hamu uban bakaken fata shi kuma ya fi su uban turkawa da turawa da sauran turkawa daga turkiya zuwa europe zuwa europe duka sau da su ne iyayen sauran mutanen duniya gaba daya wallahu ta'ala a alam ta muje
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم الله مدوكاkin sarki ce wa qalar kabu sai aka ce irkabu fiha ka hau cikin wannan kwale-kwalen kaga wannan umarni ne aka yi masa wannan magana kuma zai ya dauka maganan Allah ne ko wa qala irkabu fiha Allah madaukakin sarki ya ce musu ku shiga cikin ta kuma zai iya dauka magana annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa qala sai shi nuhun yace musu a tun mutanen nasa da suka yi imani irkabu fiha ku shiga wato kidan cikin ita wannan kwale-kwale asalinsa ya kamata ya zama irkabu hani amma me yasa aka ce irkabu fiha saboda kara karfafa magana cewa tsirar ku yau a cikin wannan kwale-kwalen ne in ba a cikin wannan kwale-kwalen ba to babu wanda wato kenan zai tsira saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce musu wato kenan irkabu ha ku hau wannan da me za ku hau bismillah da sunan Allah madaukakin irkabu fiha bismillah da sunan Allah madaukakin sarki wa kallaka biya bismillah mujraha wa musaiha ko yawwa ku hauta da sunan Allah madaukakin sarki wanda shine mujraha mai wato kenan gudanar da ita wa mursaha mai kuma wato kenan sake ta don haka nuhu alaihi salatu wasalam in yana son kwalakwalan ta tafiya sai ce bismillah mujraha sau da haka sai ta ci gaba da tafiya in yana son ta tsaya don su huta sai ya ce bismillahi mursaha da sunan Allah ubangiji wanda yake wato ke mai tabbatar da ita abu sai sai kwale-kwale ta tsaya za su yi baccin su za su yi komai da komai don mai lalan tana tafiya ba sai da za su je ta kara ba sadaka lokacin da suke bukatar hutu ko suke bukatar bacci a ciki za su yi a ciki za su yi za su tsaye da ita da haka Allah madaukakin shine mujraha wa mursaha wani kira'a ta ce bismillahi majaraha ku shiga cikinta majraha gurin da ita kwale-kwalen take gudu to da sunan Allah take gudu yan ce mujraha ko mujriha ubangiji Allah mai gudanar da ita don haka yanzu kwale-kwalen nan da sunan Allah maɗaukakin sarki take gudu marsaha shine wurin tabbacinta mursaha wanda yake tabbatar da ita sadaka da gudunta da gurin da mai gudanar da ita da ko kuma a bisa bambanci kira'in yawa da tabbatar ta guda da kuma mai tabbatar da ita wace bismillahi mujirai hawa mursaha sunan allah da yake guda da ita yake tafiyar da yake tsaye da ita ko kuma bismillahi majaraha wa marsaha da sunan allah da sunan allah da shine mai gudanar da ita ko a gurin gudanar ta gurin gudun nata shine majaraha mujraha wanda yake gudanar da ita gurin tsayawar ta shine marsaha wanda yake tsaye da ita shine wato kenan mursaha da haka ku shiga cikin ta da sunan Allah madaukakin sarki wanda wannan ubangiji shine wato kenan mujraha shine wato kenan mursaha wannan kuma ayan tana nuna mana muhimmancin fara abu da sunan Allah madaukakin sarki ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa kullu amrin la yabda'u fihi bi bismillah aqta ko ko dau ko ko ajzam yawa duk aikin da ba a fara shi da sunan Allah madaukakin sarki ba yana da yankekkiyar wato kenan yana da yankekkiyar albarka dan haka duk lokacin da zaka hau abun hawa wato kenan ana son abin nan ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa amanul ummati min al-garqi amana ga al'ummata wajen dilimiya sau da a lokacin ai kwale-kwale ake hawa a yi wannan dogon tafiya din sau da aka izara ke gofil fulki duk lokacin da suka shiga cikin kwale-kwale in allah ya kaddara ka shiga cikin kwale-kwale sai ka ce bismillahir rahmanir rahim wa ma qadarullaha haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah wa samawati mutawwi'atin bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yashirkuna bismillahi majaraha wa marsaha inna rabbi lagafurur rahim to sai mutun ya shiga kwalakwale yanzu ba mu da kwalakwale in zamu shiga bota fa zamu iya yi ko kuma wanda zai shiga jirgi zai iya yi an gane wannan abin da nake tambaya idan mutum zai shiga kwalakwale saboda ya tsira karta halaka karta halakar da shi sai ya karanta wannan addu'a bismillahi majraha wa marsaha ko ko bismillahi rahmanir rahim wa qadallahi haka qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati mutawiyatan bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna sai ce bismillahi majraha wa marsaha inna rabbi lagafurur rahim yawwa saboda haka kaga sai kwale-kwale ta tafi lafiya to yanzu mota za ka shiga kafin ka shiga kwale-kwale sau ɗaya sai ka shiga mota sau goma saboda haka in zaka shiga mota sai ka kama bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim shi ma wannan daidai ne ko kuma zaka hau jirgin sama to za a iya takatawa a karmaka Allah sarki malamai ce ka takata haka yayi bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim eh gaskiya ne ka faɗa ya haka da qur'ani yazo da shi kai daidai sarki sarki malamai eh inna rabbi la ghafurur rahim lalle ubangiji na mai yawan gafara ne rahimu kuma mai jin kai amma gafaran gawa ga su ahalin safina mun gane tunda alkitabu inna ma yadri alaihim irkabu fiha bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim yau ku da za ku shiga cikin kwale-kwalen ku ce mun shiga ta da sunan Allah da yake gudanar da ita yake dakatar da ita lokacin dakatarwa lalle ubangijinmu mai yawan gafara ne mai jin kai a gare mu mun mutanen cikin abin nan kidamin zai iya daukan hakan nan sannan kuma wani mun an shi da ke abin da ahli safinati amma kuma zai iya daukan wanin su mun gane yawa zai iya daukan wato kenan wanin su inna rabbi la ghafurur rahim to mu ji malam وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معدل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الله بارك فيك yace wahiya ta jaribihim sai gashi tunda sun ce bismillah mujraha sai gashi sai shiga cikin kwalakwalan ta jaribihim tana tafiya da su fi maujin a cikin wato kenan a kumfan kogi in an ce maujun jam'u maujatin maujatin shine guda ɗaya ko kumfa wanda za ku gashi wanda zai bakin teku a irin lagos nan ba beach da sauransu za su fahimtar abin da ake nufi za ga kumfan ta yi tudu ta yi tudu ta yi tudu ta yi tudu to wannan maujatun guda ɗaya kenan in an ce maujin kuma kumfa a nan kumfa a nan kumfa a nan kumfa a nan haka ta keta wannan ta keta wannan ta keta wannan ta keta wannan haka take tafiya da su fi maujin kaljibal girman kumfa ɗaya ya kai tudun dutse irin na shira ko irin na hanyar bauchi din nan amma za ta keta ta fita kuma lafiya kuma babu abin da zai faru da ita saboda me sun hauta da sunan Allah madaukakin sarki zaka duk lokacin da zaka hawo mota gargamanta ka ce bismillah wajraha musa inna rabbi la ghafurur rahim kuma gargamanta ka karanta sayyidul istighfari saboda idan kaddara ta zo ta ya zama dole a nan ne mutuwar to shi kenan ga karanta sayi da istighfari ka shiga wata kenan daidai wai ta jirbihin farmajin kalkal jibal wana da nuhum nahu sai annabi nuhu sai ya kwalla kira a cikin ɗansa ya kira ɗansa a wannan lokacin wa kana fi ma'azalin alhali ya kasance wato kenan fi ma'azalin min dini abihi in an ce itizal me ake nufi komawa gefe ko itazala an dini abihi ya bar addinin babansa ta haka shi ya ce jama'ar gari zai bi ya zama ya dauki mazhaban rama ana illa min guzayyatu ko in ga wad gawaitu wa in tarshid guzayyatu arshidi shi yana tare da majority yana tare da abin majority in democratic society the majority always carry the vote saboda haka ya bi jama'ar gari ya bi ya bar babansa shine ma'ana fi ma'azalim an abihi ya fita daga cikin addinin babansa amma duk da haka saboda wannan dangantaka da take na jini na haifayyan nan annabi nuhu alaihi salatu wasallam sai ya manta abinda Allah ya faɗa masa ce wala tuqatibni fil ladina zalamu kuma sai ya zama tunanin da zai shigo cikin kwakwalwarsa da can to me zai faru da su Allah ce masa innahu mughraqun kuma yanzu ya ɗabi iyaka mutanensa ko suna ciki ya ga suna keta kumfa tana keta kumfa duk da haka ya ga ɗansa yana tafa dan badan badan badan badan a cikin abin nan sai ya hakuri sai ya kasa hakuri sai ya kira shi alhali ko shi wato kidan ya zama ya shiga cikin arna saboda haka sai ya kwala kiransa ya ce ya kai ɗana ko irkan ma'ana ka zo ka hau tare da mu ya bune irkan ma'ana ka zo ka hau tare da mu ya manta ce ɗansa ba musulmi ba ne wani lokacin haifayya tana da irin wannan abin wala ta kuma alkafirina kada ka kasance tare da kafirai yana har yanzu bai gushe bai yana masa wa'azi bai gushe bai yana masa wa'azi bayan dangantaka ta haifayya akwai kuma tausayi na annabi da Allah madaukakin sarki yake abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki yake ce masa kada ka sake wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi ko idan kafaru billahi sannan sai aka ce masa kuma kar ya sake nema musu gafara ko eh sai ya ce zai sake musu zai sai ya kasa hakuri sai nema musu gafara aka ce masa menene istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka nema musu gafara ko karka nema musu gafara Allah madaukakin sarki ba zai gafarta musu ba ba zai gafarta musu sai ce sai sai sai a ce sai aka ce to annabi sayyidina umar ya ce masa ubangiji Allah ya hana ka ka nema musu gafara sai ce a'a inna ma kayyara ni rabbi ubangiji na ya ban zabi ne yace ko na musu nema musu gafara ko kan nema musu gafara Allah ba zai gafarta musu ba ko istaghfirta lahum am lan tastaghfir lahum la yaghfir Allah lahum daga shi ta musa wa in tastaghfir lahum 70 maratan la yaghfir Allah lahum ko ka nema musu gafara sau 70 Allah madaukakin sarki ba zai gafarta musu sai ya nema musu 71 ko kuma yace wallahi ina san cewa in na san cewa in na nema musu sau 71 Allah zai gafarta musu zan nema musu sau 71 in na san cewa in na nema musu gafara sau saboda da Allah zai gafarta wallahi zan nema zan nema su saboda saboda inda sai aka ce to sawa na alaihim sai ka farta lahum Allah ta saka fil lahum la yaghfir Allah lahum ko ka nema musu gafara ko ga nema musu Allah ba zai gafarta musu ba don haka akwai wannan tausayi na annabawa da yake kan al'umma plus tausayi na mahaifi akan ɗansa ta haka shi yasa sai kasa kuri ya ce masa ya munayyir kama ana walla takun ma'al kafiri na karka zama daga cikin kafirai karka zama daga cikin kafirai ya kasa hakuri ya zai yake abin da dinsa amma duk da haka dan sai ce me sa'au ila jabalin ka karanta ko ki lokacin to masha saboda haka sai zama dole hayana ji yana gari haka aka shiga tsakanin su to an ce mana lokaci ya zamu dakata nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba da kuke tarki amfana da mu abinda muka kuskure Allah ba da kuke tarki ya gafarta mana Allah gada da mu gaskiya Allah shirya da mu da ita akwai dan tambayoyi ne ba tambaya ita ba to a yanzu shine kwale-kwale mu shine kwale-kwale mu ya amfani kiyasi kenan a yanzu ko inna hazal kiyasi fi kulli amrin inda ahlul ukuli kalmizani yawa saboda haka wanda zai hau mota ko jirgi ya kamata a ce yayi to alhamdulillah